الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadithi a cikin littafinmu mai albarka littafin umdatul ahkam na ashekul imamul hafiz abu muhammad taqiyuddin abdulghani ibn abdulwahid ibn ali ibn surur al-maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin babe wanda yake bayani akan barin bayyana karatu barin bayyana bismillah lokacin da ake cikin karatu a ce ake cikin sallah a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga babe wanda yake magana dangane da sujada ta rafkanuwa na'am
بسم الله الرحمن الرحيم باب سجود السهو عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها ابو هريره ولكن نسيت انا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبه معروضه في المسجد فاتكى عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا أصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر ولم تقصر فقالوا أكما يقول
فقال نعم فقال كما يقول ذو اليدين نعم فقال كما يقول ذو اليدين فقال نعم فقالوا نعم
فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه وكبر فربما سالوه ثم سلم قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم العشي ما بين زوال الشمس وغروبها قال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والبكار
babu sujudi sahawi wannan babi yana bayani wato dangane da shika-shikai hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da sujada ta rafkanuwa wato idan mutum ya zamanto ya samu tawaya a cikin sallar shi ta hanyar ragewa wani abu daga cikin abubuwa ko kuma ya zamanto ya ƙara wani aiki daga cikin ayyuka na sallah wanda ba a shar'anta ba ba da gangan yayi ba akan kuskure yayi to wannan babe zai yi bayani akan shi hadisi na farko a cikin wannan babe shine hadisin Muhammad ibn Sirin Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan tabi'ai yana da kwai 'yan uwa guda biyu ɗaya ta mata ɗaya kuma namiji wanda shi namijin mun karanta hadisin shi a baya shine Anas ibn Sirin ita kuma ta matar Hafsatu bintu Sirin ita ma muna da hadisi a cikin wato Bukhari da Muslim nata wanda ta rawaito daga Nana Aisha radiyallahu anha sannan kuma ɗaliba ce tana na umarɗiyya da waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan hadithi muhammad ibn sirin wato ya jiyo daga wajen malaminsa shine amirul mu'mini fil hadith wato abdurrahman ibn sakhar abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abu huraira ya ce sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ihda salatai da ashi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato ya yi mana sallah ɗaya daga cikin salloli na yamma imma azuhur imma la'asar abu huraira ya ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya mana ɗaya daga cikin salloli na yamma mala ibn sirin muhammad ibn sirin wanda yake ɗalibi ne na abu huraira wanda ya jiyo hadisin nan daga wajen abu huraira ya ce wasammaha abu hurairata abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya faɗa mai sallar ya ce sallar azuhur ce ko kuma ya ce mai la'asar amma shi muhammad ibn sirin wato ya ce walakin nasitu ana sai dai cewa ni na manta ka ji amana ta ilimi wato haka ya kamata mutum ya zamanto baya daga cikin wato cewa kai tsika ne sabtun ne a ce baka kuskure ko baka mantuwa wato asika asiqatu wato manya-manyan malaman hadisi wani lokacin su ma suna yin kuskure wanda wannan yake nuni akan cewa su bil adama ne kaga hadisin wato sallar ba wani ta lokaci goma bace ta lokaci biyu ce amma kuma ya manta wanda ya faɗa shin azuhur ya ce ko la'asar kuma saboda amana ta ilimi kale ya ce azuhur ce shi kuma abu huraira ya ce musu la'asar kale ya ce la'asar ce shi kuma abu huraira ya ce musu azuhur sai ya ce na manta dan a zamna lafiya to amma waɗansu ruwayoyi kamar yadda yake cikin hadisin imran ibn hussein wato sallar da manzan allah sallallahu alaihi wasallama haka ta faru da shi ita ce sallar la'asar Bala, Abu Huraira ya ce, Fasalla bina raka'atain sai ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya mana sallah raka'a biyu, sun sallama sannan kuma sai ya sallame. Sallar azuhur ko la'asar idan za a yi ta a halin zama a gida raka'a nawa ake yi, raka'a hudu ake yi. To da ya raka'a biyu, maimakon a meke zuwa raka'a ta uku kawai sai aka sallame. faƙama ila khashabatin ma'arubatin fil masjid sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi daga gurin shi na limanci ila khashabatin zuwa ga wani katako ma'arubatin fil masjid wanda aka gindaya shi a masallaci wani banci wanda aka gindaya shi a cikin masallaci sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya tashi ya tafi wajen wannan bancin fattaka alaiha sai yake shingida alaiha a saman wannan banci din ka annahu ghadban kai ka ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana cike da hushi wato yana cikin wata damuwa ta waɗansu al'amurra shikenan bayan ya sallame an yi raka'a biyu sai ya tashi ya tafi je ya hau saman wannan banci din yake shingida da ka gan shi kaga alamun cewa manzon Allah yana cike da hushi kamar yadda idan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ran shi ya yi farin ciki kowa daga ya gan shi yana ganewa to haka nan idan aka bata mai rai daga an gan shi ake ganewa wa ya da hulyumna alal yusra sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ɗora hannun shi na dama akan hannun shi na hagu wa shabbaka baina asabi'ihi ya sarƙafa tsakankanin yatsotsin shi ya yi tashbik ɗinsu wa ba a haddahul aiman ala zahari kafihil yusra sai kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya dora haddahul aiman wato kundukukokin shi na dama kumcin shi na dama ya dora shi ala zahari kafihil yusra a bayan tafin a bayan tafin hannun shi na hagu ya dora shi a nan kenan ya haka an gane wa kharajati sar'anu min abwabil masjid wato wannan yana hakaito maka hali na wanda yake cikin tunani idan kaga mutum yayi irin wannan abun to yana cikin wata larura yana cikin wata damuwa ko an bata mishi rai ko wani abu ya faru sai ga ya zauna yayi tagumi yayi zugumshi dai daga ka ganshi ka san akwai bayani wa kharajati sar'an sai as-sar'an waɗanda suke masu gaugawa daga cikin waɗanda suka yi sallah tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam suka fito min abwabil masjid da ƙohohi na masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalam kowa ya fito wato yana cikin wujiga wujiga kowa yana tunanin anya ku sallan nan yau an yi ta daidai faqalu usurati salatu wato da suka fito suke gaya wa junansu an rage adadin raka'o'i na sallan nan sallah din nan ta azuhur fa mun samu sauki ko la'asar su ce mun samu sauki yau an samu raka'a biyu ce akai wa fil qaumi abubakrin wa umar da a cikin waɗannan mutane wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya jagaba ya jagorance su yin wannan sallah din akwai waɗannan manya-manyan mutane guda biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ta faɗan wato bayani akan su akwai abubakar ibn abi quhafa akwai umar ibn al-khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da su fahaba an yi kallimahu to waɗannan manya-manyan sahabbai guda biyu nashi sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya musu kwarjinin su tunkare shi su mushi magana suka kasa zuwa su mushi magana saboda ma'aiki Allah ta'ala ya sa mai kwarjini duk wani daga cikin sahabban shi inda mai hankali ne banda yara ƙanana daga ya gan shi to ma'aiki alaihi salatu wassalam suna haɗa ido hudu da annabi dama ba su haɗa ido hudu za ga ya sadda kan shi ƙasa kowa baya iya tunkarar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya mushi magana shikenan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya musu kwarjinin su tunkare shi da wannan magana din wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun wato a cikin waɗannan mutane wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya musu wannan sallah akwai wani mutum fi yadaihi tsulun a hannayen shi akwai tsawo wato yana da kwai hannaye masu tsawo Allah ta'ala ya mai albarkar hannaye yuqalu lahu dhul yadayn ana ce da shi ma'abucin hannaye irin wanda za a ga cewa daga cikin mutane wani za a ga yana da kwai hannaye masu tsawo wani za ka ji an ce yana da kunnaye fatau fatau wani za ka ji an ce yana da kaza kaza to shi wannan Allah ta'ala ya arzuta shi da hannu mai tsawo To, waɗansu daga cikin malamai suka ce sunan shi al-khirbaq kamar yadda yake cikin ruwaya ta Muslim. Qala ya Rasulallahi anasita am usirati salatu. Shikenan sai wannan mutum ya ce ya jakadan Allah. Mantawa ne kai ko kwa a'a an rage adadin raka'o'in sallan ne. Sallah ɗin nan da muka yi ɗayan biyu ya faru in ma dai ka manta. ko kuma an rage adadin raka'o'inta ubangiji subhanahu wata'ala ya rage mana waɗansu adadi daga cikin raka'o'in sallah din qala lam ansa wa lam tuqsar ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace a ba ɗaya daga cikin su ba mantawa nayi ba wato wannan yayi gini akan wato mafi rinjayen yanda yake tunani yace ba mantawa nayi ba kuma ba a rage adadin raka'o'in ba yanda suke ajiya da shekaran jiya da shekaran jiya waccal dabara dabara waccal haka suke yau shikenan a lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa haka sai ya ce a zulede ne ya ce ɗaya daga cikinsu ya faru faƙala a kama ya ƙulu zulyedain shikenan sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tunkari sahabbai kuma ya ce shin yanda zuliya denin nan yake faɗa haka ne in ma na manta in ma an rage adadin raka'o'i ƙalu na amsu suka ce tabbas ya rasulallah ai mu duka mun kiɗime kowa ya kasa yanda zai tunkare ka ne da wannan bayani shi zuliya denin shi ya tunkare ka amma yanda ya faɗa ɗin nan haka ne ko shakka babu fata ƙaddama sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiga gaba fasallama ta raka sai ya sallaci adadin abin da ya bari na raka'o'i guda biyu kenan sun sallama sannan kuma sai ya sallami sun makabbara bayan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai kuma ya ce allahu akbar an gane ku ya yi kabbara wasajada mithla sujudihi ya tafi ya yi sujada mithla sujudihi ya dade a cikin wannan sujada tashi kwatamkacin dadewar da yake yi a cikin sujada idan yana cikin sallah au adwala ko mafi tsawo daga sujadar da yake yi a cikin sallah wato dadewar da yayi bata gaza ba da dadewar da ake yi a cikin sallah idan kana cikin sallah kai sujada idan aka ce za a yi ba ba wai kushi kushi ba ake yin ta idan ka kai goshinka ka ɗora a gas adadin tasbihin da za ka yi a cikin sujada lokacin kana cikin sallah to kal ya kasa da adadin tasbihin da za ka yi a cikin wannan sujada ne an gane ku ko ya zamanto sujada da ka tafi sujada din bayan ka sallame adadin tasbihin da zaka yi yafi na cikin sallah ko kuma kar ya yi kasa da na cikin sallah din thumma rafa'a ra'sahu sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya dago goshin shi daga kas fakabbara sai ya ce Allahu akbar thumma kabbara sannan kuma da ya sake yin kabbara ta komawa sujada ta biyu wa sajada ya tafi ya yi sujada mitsila sujudihi kwatamkacin sujadar da yake yi a cikin sallar shi a aduwar ko mafi tsawo daga sujadar da yake yi idan yana cikin sallah thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara sannan kuma ya dago kanshi daga wannan sujada din yace Allahu akbar wato ya sujadu guda biyu bayan ya sallame farubbama sa'aluhu thumma sallama farubba ma sa'aluhu to so da dama da yawa wato ɗaliban abu huraira suke tambaye shi suke cewa sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya sallame ko ku a'a bai sallame ba bala wato wannan muhammadu bin sirin kenan ya ce fanubitu an bani labari ana fa ukhbirtu an bani labarin cewa anna imran ibn husayn haƙiƙa imran ɗan hussein yardal allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa hussein fala sun masallama ya ce sannan kuma ya sallami wato wannan hadisin yana bayyana mana abubuwa da yawa a ciki akwai fiƙihu da dama wanda za mu iya ɗoka a ciki na farko babban abin da za mu gane shine ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato yana yin mantuwa kamar yadda ya faɗa a nan innama ana basharun azkuru kama tadhkurun wa ansa kama tansawun wa idza nasitu fadhakkiruni kamar yadda ya faɗa a cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud yace ni bil adama ne kamar yadda kuke tunawa akan waɗansu abubuwa ne ma ina tunawa kamar yadda kuke manta waɗansu abubuwa ne ma ina mantawa to lokacin da kuka ga cewa na manta wani abu a cikin addini ban yi shi ba ku tunatar da ni an gane ku sannan kuma al'amari na gaba za mu gane cewa ashe idan mutum yana yawan rafkanuwa yana rafkanuwa a cikin sallah ba wai karamcin addini ba ne yake kata a'a wannan allah subhanahu wa ta'ala yana jarrabar bayinsa da abin da ya ga dama za a ga cewa wani yana taiwar rafkanuwa amma kuma ba karancin addini ta sa haka ba sai dai wani lokacin ana shiga cikin wani tunani ne sai rafkanuwar ta faru tunda ka ga yadda yanayin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya nuna a cikin hadisin yana cikin ba dama ne tunda bayan ya sallame ya tashi ya tafi kenan yawancin irin abin da ya shafi rafkanuwa tana faruwa ne saboda waɗansu afkar sannan kuma al'amari na gaba abin da za mu gane shine idan ƙari ne aka yi a cikin sallah sujada ba da za a yi ba sujada kabul ba za a yi tunda a nan ƙarin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bayan ya yi sallama a gurin da bai dace a yi sallama ba ko sannan kuma aka ɗan samu wannan yan tattaunawa ɗin sai kuma aka ci gaba a ƙarin sallah sannan kuma al'amari na gaba abin da za mu gano a cikin wannan hadisi ɗin ashe alkalamul yasir la yubtilu salata wato zance wanda bai taka kara ya karya ba baya bata sallah kaga a cikin ana cikin masallacin ne fa aka yi wannan hirar fa dole dai ne ce ah anasita ya rasulullahi am qasurati salatu ko am qusirati salatu ko wata ruwaya akwai ta mantawa kai ya ma yace Allah ko sallal adadin raka'o'in na ta ya ragu ko ko an rage adadin raka'o'in ta wannan magana ce manzo Allah ce lam ansa wa lam tuqsa sai kuma shi yace mishi a ɗaya daga cikinsu ya faru sai mazala ce aka ba kulu zule da suka ce na'am za mu ga cewa wajen jula biyar gare mu zule da ya ce a nasita am kasurati salatu ɗaya kenan shi ya yi magana na biyu mazala ce lam an saulam tukusar imranu ya wato shi zule da da ya sake cewa a ɗaya daga cikinsu ya faru sai mazala ya tambayi sahabbai haka ne ko ba haka bane suka ce na'am an gane wato zance guda biyar wannan babu laifi idan a cikin sallah li islahi salati idan aka yi shi baya bata sallah to amma idan ya haura daga sama da zance biyar to ya bata sallah wannan shine ka'idar da malamai suka ɗauka wajen alkalamu yasir kada ya huce zance biyar ne kalma biyar ka ce ya ce an yi biyu ka ƙara cewa ya ƙara cewa an yi hudu ɗaya yana yi tun aka yi na shidda shi kenan sallah ta kuma baya an gane ko yawwa da aka ce wato alkalamul kathir wa in kana li islahi salati fa innahu yubdilu salata kamar yadda muka karanta cikin littafin akhdari to shine abin da ya huce wato zance biyar kenan daga shida abin da ya sama daga biyar abin da ya kasa wannan alkalamu da yasiru ne in dai li islahi salati ne wannan la yubdiluha na'am an gane da kyau na'am sai kuma da ya ce al'ashiyu da ya ce ihda salatai al'ashiyi ɗaya daga cikin salloli na yamma abinda ake cewa al'ashi shine ma baina zawali shamsi ya ce wa gurubiha a nago mu ila gurubiha ya mana ma baina zawali shamsi ila gurubiha wato tsakankanin karkatawar rana daga tsakiyar sama zuwa faɗa ta wannan shine ake ce da shi al'ashi Allah ta'ala ya ce, Wasabbih bi hamdi rabbika bil ashi wal ibkar, wasabbih, wato ka yi tasbihi halin kasancewarka kana mai cuɗanyawa da yabon Ubangijinka, wato ka dinga cewa subhanallahi wa bihamdi bil ashi wal ibkar da yamma da kuma safiya. Na'am.
وعن عبد الله بن بحيلة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم قبل أن يسلم ثم سلم.
شكرا. hadisi na ƙarshe a cikin wannan babe shine hadisin abdullahi ibn malik ibn buhaina Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abdullahi ibn buhaina ya kasance yana daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato wannan sahabi yana da kwai hadisai daga ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sallabihimu zuhur ma'aiki alaihi salatu wassalamu wata rana ya musu limanci a cikin sallar azuhur ya musu sallar azuhur faɗama firraka a taini sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi a cikin raka'o'i guda biyu da yi bayan ya yi raka'o'i guda biyu maimakon ya zauna ya yi tahiya sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya meƙi walam ya jilis bai zauna ba wato a wannan ruwaya haka yake wala majlis to amma akwai ruwaya wanda tana cikin sahihu muslim wanda take fala majlis wanda da ita ce alqadi iyad Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kafa hujja akan cewa sai da aka tunatar da shi ya kidawa ya zauna an gane ko walam yajlis bai zauna ba faqama nasu ma'ahu mutane suka meke tare da shi suka ci gaba da sallah hatta idza qada salata har dai yayin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya gama wannan sallah an yi raka'a hudu kenan wanta zaran nasu taslimahu mutane suka jira ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya sallame su faushi su haushi ta ce an rage adadin sallah ne ko kuma manta kai gabbar wa huwa jalisun sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi kabbara alhali yana zaune wato yana zaune sai ya kabbara kafin ya sallame kenan fa sajada sajdatayni sai ya sujadu guda biyu qabla an yusallima kafin ya sallame thumma sallama sannan kuma sai ya sallame wato wannan hadisin shi kuma yana bayyana mana ashe idan rage ne kai a cikin sallah za ka yi sujada ba'adin ya kabli ne za ka yi za ka yi sujada kabli ba sujada ba'adi ba za ka yi sannan kuma a wannan hadisin wato yana bayyana mana cewa ashe yin tahiya ta farko ba farilla ba ce idan mutum ya bar ta baya daga cikin rukunai wanda suke bata wa mutum sallah idan mutum ya bari waɗansu daga cikin malamin suna ganin wajibi ce waɗansu suna ganin cewa sunna ce wannan kuma ala haddi cewa tsakankanin farilla da wajibi akwai bambanci tsakankaninsu kamar yadda al'imamu abu hanifa ya tafi an gane ku to amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa sunna ce mu'akkada saboda a malikiya zaka ji an ce wannan abun wajibi ne amma kuma ana nufin sunna ce mu'akkada kamar yadda yake sananne a cikin littattafai na malikiya to sannan kuma al'amari na gaba mutane lokacin da suke sallah tare da ma'aiki alayhi salatu wassalam suna da yaƙinin an yi raka'a bi zaman tahiya za a yi amma kuma da ma'aiki alayhi salatu wassalam ya meke shi akan mantuwa ko su kuma suka meke ai akan gangam suka meke saboda sun sani to wannan baya bata sallar su saboda wannan suna tare da limami limami ya doke musu duk wata rafkanwa wanda ta shafi ta shafe su a wannan lokacin limami ya doke musu ita wa kullu sahawin yasuhu al-mamu fal imamu yahmiluhu anhu illa fi masail wanda suke mazkura ne a cikin littattafai na fiqh na'am
باب المرور بين يدي المصلي عن ابي عن ابي جهيم بن حارث بن سمه الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف أربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قال ابو النضر لا ادري قال أربعين يوما او شهرا او سنه
babul mururi baina yadayil musalli wannan babe shi kuma yana bayani dangane da hukuncin hucewa ta gaban mai sallah idan mutum yana sallah wani ya zo ya gitta ta gaban shi irin yadda za mu ga cewa waɗansu sun saba yin haka nan sai ka zo ka tsiri sallah a guri baka saka ba sutura wani ya zo ya huce ta gabanka ko kuma ka saka sutura ɗin ma wani ya zo ya huce ta gabanka to wannan fa yana da haɗari mai girma a addini yana da haɗari mai girma saboda wannan yana ɓata maka wato alaƙa da take tsakankaninka da ubangiji yana ƙara maida ka baya a wajen ubangiji subhanahu wata'ala hadisi na farko a cikin wannan babe shine hadisin abu juhaim shine abdullahi ibn al-harith ibn simma al-ansari mutumin madina allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abdullahi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce lauya alamul maru baina ya dailin musalli da mai hucewa ta gaban mai sallah ya san ma za alaihi abin da yake kan shi minal ismi na ɗimbin laifi da ya san abin da zai kwasa na laifi mai girma lokacin da ya gitta ta gaban mai sallah lakana an ya ƙifa arba'ina ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce lalle da ya fifita ya tsaya tsawon arba'in khairan lahu shine ya fi alkhairi a gare shi min an ya murra baina ya daihi daga ya huce ta gaban mai sallah da ya fifita ya tsaya tsawon minti arba'in har mai sallan nan ya gama sallar shi sannan kuma ya huce sama da ya gitta ta gaban shi saboda yana gittawa wani katon laifi ne zai kwasa wanda idan ya kwashe shi in ba wani iko na Allah ba to ba zai tuwo ba daga wannan abin Allah ta'ala ya gafarta mai shi kuma wannan shi kuma bawa a kullum wato idan ya aikata laifi ana yin ɗigo baƙi ne a cikin zuciyar shi idan ya tuba ya nemi gafarar Allah sai ubangiji subhanahu wata'ala ya sa a goge wannan laifi din wannan baki din na zuciyar shi a goge shi to amma idan bai tuwo ba a kullum ana dugo ɗai ɗai ɗai ɗai kaɗan kaɗan har ya zama to wannan zuciyar ta dirsha shi da zuciyar shi tana da haske na imani tana da haske na musulunci tana da haske na alkur'ani tana da haske na sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam amma zai waye gari ya zama to zuciyar shi ta yi tsatsa shine Allah ta'ala ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibuna kamar yadda hadisin Tirmidhi wato hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sunan na Imam Tirmidhi ya tabbatar da haka to shine anan ma'aiki alaihi salatu wassalam yace da a ce ya san dimbin laifin da zai haɗu da shi idan ya gitta ta gaban mai sallah lakana ma'ana lakhtara ko la faddala da ya zaɓi an ya kifa arba'ina ya tsaya tsawon arba'in kaga tsawon arba'in mu ce tsawon minti arba'in mu ce tsawon kwana arba'in tsawon awa arba'in tsawon wata arba'in tsawon shekara arba'in to khairan lahu shine ya fi alkhairi a gare shi min an ya murra baina yadayhi daga yayi taku taku ya huce ta gaban mai sallah to amma mutum nawa wanda za a ga cewa kana cikin sallah ya zo shi ya ce zai gitta ta gabanka wani lokacin kayi kayi ka ba da kariya amma kuma ka ga wani ya huce to wannan yin abin nan yana da matsala sosai a addini na musulunci qala abun nadur abun nadur wannan maganar imamu malik ce an gane ko kamar yadda yake cikin muwabba abun nadur maula umar ibn ubaidillah shine salim ibn abi umayya Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce la'adari ban sani ba qala arba'ina yawman ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ya tsaya tsawon kwanaki arba'in au shaharan ko ya tsaya tsawon wata arba'in au sanatan ko ya tsaya tsawon shekara arba'in shi ne fi alkhairi a gare shi sama da ya gita ta gaban shi kaga dai kowanne daga ciki in kwana arba'in ne alal akalli kenan abin da ya zano cikin uku nan kwana arba'in ka tsaya kayi kikam a guri ina ga wani aka ce mishi ya tsaye wani minti arba'in ma to ka gama shi da aiki in dai wannan tsayuwar to in ya je ya zauna zai fara shasheka ne saboda ya yi abin da bai saba ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce da a ce mai hucewa ta gaban mai sallah ya san laifin da zai kwasa to da ya fifita ya zauna ya tsaya tsawon kwanaki arba'in ko wata arba'in ko shekara arba'in sama da ya gita ta gaban shi to amma wannan jumhurin malaman hadisi sun ɗauki wannan hadisin akan cewa mafuhumul adadi ne an gane ko wato ba ana nufin hasr ba mafhumul adad saboda abin hadisin da yake cikin sahih ibn hibban ya bayyana cewa lakana an ya kifa mi'ata sanatin yafi yafi ya fifita ya tsaya tsawon shekara 100 yafi alkhairi sama da ya gita ta gaban shi wanda wannan ashe 40 din da ake nufi a nan kamar ta istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan ya gafi Allahu lahum wato wannan shine mafhumul adad wanda abu ne wanda yake sananne a wajen larabawa za a ce kai kaza so kaza ba dan ana nufin in ka kara akan kaza din nan ba za a yafe maka kaga ma'aiki alaihi salatu wassalam yace da a ce na san idan na kara akan so 70 din Allah zai gafarta musu da na kara so 70 din to amma saboda wannan ba wai ana nufin cewa idan ya kara akan haka ba za a gafarta musu saboda wannan mafhumul adad ne an gane ko sai kuma al'amari na gaba wato wannan hadisi za mu ga cewa akwai kuskure mai girma na abin da ya shafi gittawa ta gaban mai sallah ko to akwai lokacin da shi mai hucewa ta gaban mai sallar baya ɗaukar laifi kai mai sallar kai ne kake ɗaukar laifi kar ya zamanto a kullum shi mai hucewa ta gaban mai sallah shi za a bai wa laifi shari'a ta musulunci wato shari'a ce wanda take adila ba shari'a bace wanda take azzalima akwai lokacin da da kai mai hucewa din da kai mai sallah din za ku yi tarayya a cikin laifi akwai lokacin da da shi mai hucewar da mai sallar ba wanda zai ɗauki laifi akwai lokacin da mai sallar shi kaɗai zai ɗauki laifi mai hucewa ba zai ɗauki laifi ba akwai lokacin da mai hucewa shi zai ɗauki laifi mai sallah ba zai ɗauki laifi ba wannan su ne wato kashi guda hudu kamar yadda malamai suka zana a cikin littattafai na farko in ya zamanto kai mai sallah ka zo ka yi iyakacin ƙoƙarinka dama wani ɗan sukurutu ne ɗan ƙarami guri ne wanda yake ɗan ƙarami tsakankaninka da wani lungu ne ka tsaya kana sallah a nan sai wani ya zo hucewa ta gabanka ka saka sutura ɗin kuma ba wani guri da a bayanka wanda zai biya huce kuma babu guri a gaban sutura ɗin dole kawai sai ya gitta ta gabanka yanzu kowa ya yi daidai gwargwadon ƙarfin shi shi gwala yi kallifin lawa nafsan illa wusa'aha ya zama to shi idan bai huce ba a wannan lokacin ya tafi gurin da zai tafi to akwai matsala to kowane ba zai ɗauki laifi ba akwai lokacin da kuma ku duka kuje tarayya cikin laifi ka zo ka tsakar titi magamar hudu kana sallah ana baka saka sutura ba shi da ya zo hucewa akwai guri a bayan ka ya huce ta bayan ka sai ya ki huce ta bayan ka ya ce me yasa bai saka sutura ɗin ba ya ce ta gaban shi zambi to anan da kai da shi ku duka kun yi laifi saboda kai kuskuren ka shine baka saka sutura ba shi kuma kuskuren shi saboda akwai guri a bayan ka kuma sai ya huce ta gaban ka to kowa ya laifi anan gurin da ya zamanto kai ka ɗauki laifi shi bai ɗauki laifi ba shi ne ka zo ka za ka yi sallah ba ka saka sutura ba sai ka tsaya kuma a ƙarshen yamma katanga ƙarshen yamma ɓangaren yamma kuma hanyar gabaki ɗaya ka sa hanyar gabas zai huce ta gabanka a nan kai kaɗai kake da laifi saboda dan me yasa baka saka sutura ba inda ka saka sutura zai zamanto ya huce ta gaban sutura din nan ko kuma in ya zamanto ka bar wani guri a bayanka zai huce ta bayanka sai kuma guri na hudu inda shi mai hucewal yake laifi kai mai sallar baka laifi shine inda ya zamanto ka saka sutura kuma akwai manduha a bayan shi a bayan ka kai mai sallah din yazo kuma ya gitta ta tsakankanin ka da sutura to wannan shi kadai yake da kai laifi kai baka da laifi an gane ko na'am
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان حديث نقب أتكون ونن بابي شيني حديث أبي سعيد الخدري الله تعالى يكار يدادش yace na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in yasturhu minan nas wato idan kowane ɗaya daga cikinku zai yi sallah zuwa ga wani abu yana nufin zai yi sallah kuma sai ya saka wani abu wanda zai suturce shi daga mutane daga jittawar mutane idza salla ahadukum idan kowane ɗaya daga cikin ku yayi sallah ila shay'in zuwa ga wani abu wanda yasturuhu minan nas yake suturce shi daga girmawar mutane ya saka sutura fa arada ahadun sai wani daga cikin bayin Allah yayi nufin an yajita zabaina yadaihi ya gitta ta gaban shi zai huce ta gaban shi tsakankanin shi da suturar tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fal yadfahu to ya dan tunkuɗe shi ya nuna mai cewa yana cikin sallah kenan ya bi ta bayan shi fa in aba idan ya ƙi ya ce fa sai ya gita ta gaban nashi da kyau falyu qatiluhu ya dan nuna mai ƙarfi kada ya tunkuɗe shi sama da tunkuɗewar ɗazu ba wai in ya zo shi bai ce zai huce kuma ka ɗauke ka gwaje shi daga baki kuma lokacin kana cikin sallah ku cankuro kuma sallar ka taɓa ci ba haka ake nufi ba ma'ana fali ya dafa'ahu a shadda min almarratil ula ya tunkuɗe shi sama da tunkuɗe wanda ya mai ta farko ba wai ya yaƙe shi ba ake nufi irin ko inda ya kuwa hannu hannu ka caka mu an gane ku kai mai son yin aiki da sunna ba ya kashi ba aka ce kai ko kuma ka dauko rukuni da fada ki so min ya kama da sallah an gane yawwa da aka ce falyadfahu fa in aba falyuqatiluhu falyadfahu ashadda min al-marrati al-ula shine tunkude shi sama da tunkudewar da ya mai ta dazu ya dan bangaje shi kada fa inna ma huwa shaytanun saboda tare da shi wannan mutumin akwai sheda wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri shi ya rawaito shi ko to wata rana yana cikin sallah hakan din ta faru da shi shikenan kuma sai abin a aikace yanda hakan din nan hadisin yake to haka akai hadisin yana cikin Bukhari da Muslim da Muslim hadisin Abu Salih al-Samman abu salih nisamman ya ce ra'aitu a ba sa'idin khudiri ya radiyallahu anhu fi yawmi jumu'atin yusalli ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada shabun min bani abi mu'aydin an yajtaza bayna yadayhi fa dafahu abu sa'idin fi sadari fa nadara shabu fa lam yajid masagan illa bayna yadayhi fa ada li yajtaza bayna yadayhi فدفعه أبو سعيد أشد من المرة الأولى فنال من أبي سعيد فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد فدخل أبو سعيد على مروان خلفه فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ولمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإن أبى فليقاتله فإن معه الكريم wato ma'aiki alaihi salatu wasalamu da ya faɗa haka abu sa'id wata rana ranar juma'a yana sallah a cikin masallaci sai wani matashi daga cikin 'yan ƙabilar abu bani min abi mu'ayyadin abu mu'ayyad fami ɗin abu mu'ayyad wato yanzu zai gita ta gaban abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri sai dan tunkuɗe shi shikenan fa nazara shabu falam yajid masagan illa bayna yadayhi ya leƙa bai ga wata hanya ba sai huce ta gaban abu sa'id ya dawo saboda ya gita abu sa'id ya dan bangaje shi to ashe ya ji zafin wannan bangaza din shikenan kai tsaye shi kuma sai kai kukan shi wajen marwan ya ce marwan ya ne muna ƙarƙashin gwamnati taka a zo a hana mu wali sakati yanzu ga abu sa'id zan huce ne ya bangaje ni har ya dan kusa cira mu riga shikenan yana shiga wajen marwan shi ma abu sa'id ya bi bayan shi marwan ya ce abu sa'id malaka wali ibn akhik yaya me ya hada ku da kai da dan dan uwanka ya ce to gashi gashi ga sunnar da naji daga bakin annabi shi yasa muka ba za mu bari a a taka sunna ba mu kyale tunda har ya taka sunna to dole shi ma a taka shi eh doka ce ta yi aiki a kan shi shi kenan marwa ne ce doka iya hakuri ta shige ka tunda doka ta yi aiki a kan ka ka yi hakuri kar ka kara ce ta ta na'am وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت غاضبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناحست الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى إلى غير جدار مررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت وأرسلت الأتانا ترتع ودخلت في الصف فلم يكر ذلك علي أحد نعم hadisi na gaba daga abdullahi dan abbas yardal allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa abbas ibn abdulmuttalib abdullahi dan abbas ya ce aqbaltu rakiban ala himarin atanin aqbaltu na gabato rakiban halin kasancewa ta ina haye ala himarin atanin a saman jaki wanda yake tamata ina saman jaka na gabato ina kan jaka abdullahi dan abbas wannan a lokacin hajji ta ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin abdullahi dan abbas bai wuce shekara sha hudu ba ya ce na zo na a saman jakata wa ana yau mai izin kadina hastu lihtilab ya ce ni a wannan rana hakika na kusanci shekaru na balaga na hastu ma'ana ƙarabtu ƙarabtul buluha shine na hastu lihtilamu ma'ana qarabtul buluga na kusanci shekaru na balaga ina daf da balaga wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli bin nasi biminan ila ghairi jidarin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana yi wa mutane limanci yusalli bin nasi yana yi wa mutane sallah biminan a nan mina wato a ruwaya ta al'imamu muslim a arfa ne ila ghairi jidarin ba zuwa wani bango ba zuwa wani bango shine an kafa sutura a gaban shi yana sallah yace da nazo ne famarartu baina dai ba'd safi sai na huce ta gaban waɗansu daga cikin sahu din sai na shiga tsakankanin sahu na biyu zuwa na uku na shiga ta ciki na kuda daga wannan layin sai da na huta na je can da na je ne ya ce fa nazaltu sai na sauka daga saman jakar fa arsaltu la'ata na tarta'u na saka wannan jakatawa ta tafi ta yi kiwonta ta ci gashin kanta ni kuma wa dakhaltu fi safi na shiga cikin wannan sahu falam yunkir zalika alayya ahadun wato ba wani ɗaya daga cikin mamu wanda ya yi musan wannan aikin da na yi a gare ni ba wanda ya ce kai dan me da ka shigo da ka zo da jakarka baka kunce ta ba tun daga nan ka je ka shiga cikin sahu za ka huce da jaka wanda wannan yana nuni akan cewa ashe mamu laisa muqalaban bi sutura shi shi suturar limami ita ce suturar mamu an gane ku shi yasa dama sutura ga limami ga wanda yake sallah shi kadai ake magana akai amma mamu wanda yake sallah a bayan limami to sutura ta limami ita ce sutura shi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa nan kuma yana daga cikin hadisan da irin su al'imamu ahmad wato suke ganin cewa dan jaki ya huce ta gabanka baya bata maka sallah sai dai zai rage maka ladan sallah amma ba zai bata maka sallah ba wannan shine abin da za mu ɗauka insha Allahu a cikin hadisin na Aisha radiyallahu anha akwai dangin abubuwa guda uku wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa ce suna lalata sallah ta mutum a cikin hadisin Abu Dharr Gifari wanda yana cikin sahihu Muslim hadisin wanda daga ciki akwai shi jaki din na'am
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى أه؟
رسول الله يلا.
صلى الله عليه وسلم أه.
ورجلاي في قبلته أه.
فإذا سجد غمزني أه.
فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما أه.
والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح na'am sai kuma hadisi na a cikin wannan babe shine hadisin nana Aisha radiyallahu anha nana Aisha ta ce kuntu anamu baina yadai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina yin barci a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila ko كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu da rana aiki da dare aiki da kowane lokaci a cikin ganawa ake da mahalicci ubangiji subhanahu wata'ala nana aisha ta ce to na kasance ina yin barci a gaban ma'aiki alaihi salatu wassalamu shi kuma kawai yana ta kwada ibada shi yana ta kiyamun laili kaji manya ta ce na kasance ina barci a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa rijilaya fi qiblatihi alhali na suna gabas ɗin wato suna alƙiblar ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato suna inda ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai ɗora goshin shi idan ya yi sujada lokacin da yake cikin kiyamun laili da dare yana barci amma kafafuwa na a kusa da inda zai ɗora goshin shi suke fa'iza sajada gamazani idan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya tafi ya yi sujada ga mazani sai ya ɗan zungure ni ko kan shi ya taɓa ni ko hannun shi ya taɓa ni faƙabartu rijilayya sai in danƙe ƙafafuna sai in ɗan janye su kaɗan wa idza qama basaqutuhuma idan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tashi zuwa raka'a ta gaba kuma sai in meke su saboda shi karatun ma'aiki alaihi salatu wassalam a cikin kiyamul lailin shi ba irin karatu bane namu na masu karamin ƙarshe zai karanta izu biyar izu shida izu goma to kai izu goma yanzu yana gani ko kana da za ka iya yin barci to ta ce sai in meke kawahuwa na ya ci gaba da karatun shi kuma idan ya dawo hallo kuma idan na ji ya yi ruku'u ya ɗago ya tafi sujada to in ya ɗan taɓa ni ko da kanshi ko da hannun shi hallo sai in danƙe na. idan ya gama kiyamun lelin shi zai yi wuturi kuma sai ya tashe ni Mm, fa idza arada an yutira ay qadani idan ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana nufin zai yi wuturi sai ya tashe ni in yi wuturi tare da shi قالت نانا عائشة رضي الله عنها تتي والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح tace ɗakuna a wannan lokacin ba irin yanzu ba ne tace babu fitilu a lokacin nan ƙauye ce madinar lokacin nan babu a ci balbal a wannan lokacin to bayan ɗan lokaci ci gaba na a ci balbal ya zo shi a wannan a wannan yankin nasu nana aisha radiyallahu anha wannan tana faɗa ne lokacin da aka ɗan kawo mata hadisin Abu Dhar. Nana Aisha radiyallahu anha wa dhukira indaha ma yaqda'u as-salata al-himaru wal kalbu wal mar'atu. Faqalat laqad shabbahtumuna bil humri wal kilab. ولمسلم في رواية إن المرأة لدابة سوء ولهما قالت والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنصل من عند رجليه وفي رواية من عند رجلي السرير حتى أنصل من لحافي Nana Aisha radiyallahu anha lokacin da aka zo aka ce mata ma'aiki alaihi salatu wassalamu fa ya ce fa idan mutum yana sallah mace wanda take baliga ta gitta ta gaban shi sallar shi ta ɓaci idan mutum yana sallah jaki ya huce ta gaban shi sallar shi ta ɓaci idan mutum yana sallah bakin kare ya zo huce ta gaban shi sallar shi ta ɓaci ana aisha ta ce yanzu kuka rasa abin da za ku haɗa mu da su sai da waɗannan halittotun guda biyu jaki wanda a cikin mutane aka ce maka jaki irin kai kawai an ƙare da kai kare kuma kare wanda yake wannan matsalar sau'i ya ce wannan abin ba haka ba ne shi kenan sai ta kawo wannan hadisi to hadisin shi kuma hadisin abu dhar ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce idza qama ahadukum yusalli fa kana bayna yadayhi mithlu mithlu akhirati ar-rahli fa in lam yakun bayna yadayhi mithlu akhirati ar-rahli fa innahu yaqda'u salatahu al-himaru والمرأة والكلب الأسود فقال عبد الله بن الصامت قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأسود من الكلب الأصفر فقال أبو ذر يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان حديث هنا cikin sahih muslim abu zarin al-gifari ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce idan kowane ɗaya daga cikinku ya tashi yana sallah sai ya zamanto a gaban shi ya sa wani abu wanda yake sutura wanda ya kai gwargwadon sirdin raƙumi a tsaye to idan har bai sa wannan abun ba to ɗaya daga cikin waɗannan guda uku idan ya gita ta gaban shi yana iya ɓata mai sallah mace baliga kare baki jaki duka suna ɓata mai sallah shine al-imamu Ahmad ya ce fi kalbi shay'un min himari wal mar'a saboda waɗannan hadisan guda biyu hadisin Abdullahi dan Abbas ya zo ya gita da jaki hadisin na na Aisha gashi ita kwance ma take kuma wata idan bukatar ta kama ta allo kuma tana tashi shine yace to shi yasa malikiya suka tafi akan cewa ba wai ana nufin yana bata sallah ba ne duka ana nufin yana rage ladan sallah an gane ko yankusu ajarar salati yana rage ladan sallah ne ba wai yana bata ta bane duka ga baki da to kuma da ta ce fa qabul wai za ka mu fasatu ma qalatu wal buyutu yawma idhal laysa fiha musabihun wannan yana ƙara bayyana mana cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam wato lahira ce a gaban shi ba duniya ba an gane ko duniya ba ta gaban shi sannan kuma lahira ita ya sa gaba haka wato hadisai suka bayyana ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya yi ta nuni akan cewa duniya idan har kai masoyin shi ne to ka san cewa ka saka wato garkuwa ta talauci haka hadisin abdullahi bin mugaffal ya tabbatar wanda yana cikin sunan tirmidhi wani mutum ya zo ya ce ya rasulullahi inni uhibbuka qala unzur ma taqul qala wallahi inni la uhibbuka قال انظر ما تقول قال والله إني لأحبك فقال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فالفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى من تهاه idan kana son ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma addu'ar da annabi yake kullum da kullum shine Allahumma ahayni miskina wa amitni miskina wa hashurni fi zumratil masakin hadisin shi ba yana cikin wato sanonin tirmidhi hadisin anas dan malik ko abu huraira wato waɗannan abubuwan daga gabaki ɗaya ga kuma halwa asar na abu dhar asar na abu dhar wanda yana cikin musnad na al-imam muhammad wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya mai wasiya da abubuwa guda shida wanda farkon abin da ya mai wasiya shine amarani ausani bi hubbil masakin wad dunuwi minhum shine san masu ƙaramin ƙarfi ga laɓaitattu talakawa wanda gidansu baya shafe baya kaza baya kaza ba shi da kuskurima da sauransu kuma in dinga kusantarsu a ga wannan ita ce wasiyar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yawa abu dhar guda shida yana cikin musul na al'imam muhammad athar nan sai kuma al'amari na gaba ƙarshen hadisin shine idan manzon allah zai yi wuturi yana tasanna na aisha sai su yi wuturi tare wanda wannan yake nuni akan cewa ashe ƙarshen dare idan kai ka ci daren kai ɗaya saboda kai za ka iya yi to ƙarshen dare sai ka tashi iyalinka saboda sa'atul laili sa'atu akhirin laili mashhuratun mahduratun wato lokaci ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake saukowa zuwa sama ta duniya to a wannan lokacin sai ka tashi iyalinka su ma su yi wato abin da ya shafi wutiri idan ba su yi wutiri ba idan sun yi wutiri kuma sai su yi wata ibadar saboda ibadar dare ba ɗaya ba ce ba biyu ba ce ba uku ba ce ba hudu ba ce akwai ibadodi da yawa wanda idan kai allah ta'ala zai baka lada shi yasa malamai idan suka kosa daga karanta wani bangare a cikin dare to saboda kada su bar daren nasu haka nan sai su ɗauki wani bangaren idan suna kiyamun lele suka kosa da wannan wurdin shikenan a cikin daren daren bai kare ba za a ɗauko wata ibadar hannu a ɗauko ƙur'ani kuma bugun hannu inda da dan wanda kake ka ɗauko bugun hannu mai kyau kallon shi kaɗai ya sa ka kasa yin barci in kana cikin yi ka ji gajiya ta kama ka shikenan akwai irin azkaru wanda kuma zaka shiga yi Allahumma inni as'aluka kaza kaza kaza kaza kaza roƙo kenan in zaka ka yi ta gaza bayan ka gama ashe akwai motsa malik ita ma a gefe ɗaya ka janyo ta wa haddasa ne amma ka ce duk wannan kawai shi yake burge ni an gane ka yi ta irin wannan kai ne ya zama to daren naka ka cinye shi da ibada amma kada ya zama to ka cinye daren ka da barci da shinkori ka hana mutane barci kuma kai ka yi shinkori kake shunkur shunkur da dare baka aikata komi da rana kuma halo sai ya wace ya wace abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadzal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik